بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين yau sha bakwai ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da takwas wanda ya daidai da ɗaya ga watan august dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan majalisi na majalisar safe yau asabar da muke karatu cikin littattafai na aƙida da sunna da kuma arraƙa'iq za mu yi karatu cikin kitabun tauhid na muhammad ibn abdul wahab da za mu tashi to babu bayani shay'in min anwa'i sihir babi zai yi magana akan bayanin wasu ababe daga cikin nau'ukan sihiri zai haɗe maka tsakanin abin da ake kira sihiri wanda yake shine al-ma'anahul ma'hud ma'anansa na shari'a ma'anan shi da aka saba wanda kan shi wanda irin wani ya kafirta zai kuma haɗa maka abin da yake zama bawa ba zuwa ga sihirin tsafa shi ba tsafi bane in an kawo mutum yana yi wannan amma hanya ne da zai kai mutum zuwa ga tsafi sannan kuma zai maka magana akan abin da ana iya kiran shi saddabaru amma ba kuma tsafi bane ba tsafi bane a ma'anarsa ta shari'a ko ma'anarsa ta in an kama mutum yana yi za a ce mishi za a mishi hukunci kamar mutum mutumin da aka saba sani yana da azancin magana a ce yana da sihirul kalam misali kaga wannan ba tsafi ne a ma'anarsa da ake yin ukuba ba to shine zai gaya maka meye nau'ukan sihiri a shari'a da yare da kuma urfi a can yayi magana akan hukuncin sihiri tunda akwai abin da ke sihiri da ake hukunci akwai abin da sihirin da ba a hukunci a kansa shine zai maka wannan bayanai kaga ya dace ya bibice shi da babu ma ja'a fi sihir babu ma ja'a fi sihir afi hukumihi babu ma ja'a fi bayani shay min anwa'i sihir zai maka magana akan abin da yake nau'ukan sihiri din saboda karka dabarbarci ka ji ka samu wani abin da yake a shari'a amma kuma sai a ce maka wannan ba sihiri ne wanda ake yin hukunci ba قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدث قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت wannan ya ɗauko ya ɗauko shi kai tsaye daga daga wato littafin Imam Ahmad cikin musnad ɗinsa الإمام أمر حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر شين محمد بن جعفر غندة حدثنا عوف عوف شين عوف ابن أبي جميلة العربي حيان ابن العلاء سورة سكينة شي وانا مجهول لي وانا ندو وانا مكا أمبتا أبا دك ثقات لي أما شي وانا حديث صحيح شي بقى تنتشي أتو أتو أبا أفايت عادلت سبشي مجهول عدالة لي حيان ابن العلاء قال حدثنا قتل ابن قبيصة عن أبيه بابته شنو قبيصة أنه سمع النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ إن العياقة والطرق والطيرة من الجبت وانا حديث حديث نينا ميروني سور الشي وانا حيان ابن العلاء حيان ابن العلاء وانا ابن يباني ما ماكي سيدي فسني بكو أشي مسلم إمام أحمد إمام أحمد حكى يكي حيان يكي حيان ابن العلاء أبا shi gundar yana daga cikin wanda da ya ruwaito ce hayyan da ce hayyan ibn ala ba malamai da suka ruwaito wani suka ce hayyan ibn ala suka faɗi suka ruwaito shi da wato nasabar sa baki daya shine yahya al-qattan hamad ibn salama raw ibn ubada wasu daga cikin malamai sun bashi muhimmal ai kun san muhimmal min yi nuhwatul fikr wanda aka suka ihmalin sa ba su faɗi sunan mahaifinsa ba suka bashi hayyan kawai to akwai shi Muhammad ibn Ja'far Gundar a ciki akwai kuma Hauda ibn Khalifa akwai Muhammad ibn Sulaiman da wasu lokacin malamai sadaka ban sani ba ko a cikin musulmai Imam Ahmad Imam Ahmad ya haka ya zo masa haka ya zo masa da wannan cewa Hayyan ibn Ala amma dai abin da yake akwai shi ne Gundar bai bai nasabta shi ba yayi ihmalin sani inna inna ma awradahu muhammalan an gane ko an gane maganar to hadisi ya yi da'ifi muhammad abdullahi ya kawo hadisin wanda yake yana da rauni gaskiya saboda wannan hayyan ibn alada tafarada ibn hibban bi tawfiqi ibn hibban shi ya kade ta da wasaka shi kuma kun san yana ta sauci shi da haka kamar da alhafi da faɗa maqbulu ne ai maqbulu haythu yutaba abci hadisi maqbul a wajen imamu ibn hajar a cikin taqribu tahdid dinsa shine yana magana hadisi ana iya karba ne kawai in ya samu marar bayan wani amma shi kadai in ya kadai ta da hadisin ba za a karba ba an gane ko al-hafiz ibn hajar yana taqribut tahzib ba akwai tahzibul kamal ba wanda al-kamal asalin sa na na al-maqdisi ne al-mizzi ya zai tahzibul kamal ya rairaye ya gyara kuma ya ma ƙara abubuwa da dawa ciki al-zahabi ya tadhhibu tahzib ibn hajar ya tahzibu tahzib sannan kuma sai ƙara kuma wata karibu tahzib wanda littafi ne wanda mujallada ta da yawa talatin da wani abu amma sai ya zo ya mai da shi kawai wanda zaka isa shi ahmata ka wuce ya daidai shi zai ka daidai maka maganar malamai duk wanda wankewa da aka masa wankewa ne mai ƙarfi sai ce kawai kuma ka fi katon hafiz zai tafi imamun hujja sai tafi in kuma wanda yake an yi yi magana a kansa amma ba ya zai zama ya gadar masa da kin amfani da hadisin sa ba sai ce saduqun ya tafi shi saduqu wato yana magana hasan hadisi in kuma ya ce maka in kuma akwai dan magana je da aka wasu abu wasu ɗan nakara da yake dan zuwa da shi wasu ɗan manakir sai ce saduqun yahimu to wannan ya bar maka ka je ka duba gani kai a binciken ka kai saduqun yahimu ka tince da zama hujja ko ko a'a ya zama da'ifi in kuma ya yi ƙasa zai ce mishi makabul wanda ke majhul ne majhul adala ibn hibban ne kadai ya wasa kashi sai ce mishi banda makabul ne ai makabul haifu ta ba in kuma ya yi ƙasa zai ce mishi ba'i to abubuwa ne daidai yawa dai ya tafi a kai to wannan hadisi hadisi ne dai da'ifi ake cewa ya ji manzala sallallahu alaihi yana cewa lokaci abin nashi ne shi ya ci gari yawon abin yana cewa inda na iyafa hakika iyafa wa tsarak da tsarak da tsiyara minal jibiti yana daga cin sihiri a fasar da yi mun bil jibiti na kuma tsaka ba za ku tuna a ya ce aljibtu a sihir al-iyafa daga afa ya ifu iyafa ko afa ya afu iyafa عاف يعيف عيافة كو عاف يعاف عيافة zaka ce afa ba'ama shine wato kamar ya ina ijma abincin baya son ya ci kariha akal akal ta'ami to ga ina afu ibn abi jamil zai maka fasara maka al-iyafa shine wato a suka je suka karkada suka karkada wato wannan tsuntsaye da suke da suke akan bishiya suka karkada suka tashi idan sun tafi inda ba ta inda suke so su su yabu ba ko sun ba hagu misali sai su kyankyami wannan aikin da za su yi sai su shi ne daga afa ya ifu don ai sai su je wannan aikin dokar su yi shi babu alkhairi kaga wannan awar asali al'amari ai ba sihiri bane wannan canfi ne ta amma ana sa ina maka cewa shedanu wannan shine fadan su a wajen a wajen masu san sihiri wannan shi tace asalin bawwaba hanya ta barki da yake kai mutum zuwa da sihiri sai ka sai zama yana daga cikin minal jibti ai min bawwabatul min al-bawwabatul wadiha ila al-jibti daga cewa wato kofa wato wanda yake sambal da ta sai wajen tsafi to shi na fara wannan idan mutum ko da bijejen matsafin ba ya zama aikin sa kenan wannan camfin to shi dan Allah su zasu daga bayan su dinga sanyawa inda ya camfa da haka zai gani to kaga ta wasu dabarun kuma dama kuma su waye suke suke shedancin nan ai shedanu ne to daga nan in ya wasa shi ma sai zama sai ya zai ma zai ma iya bada baka wasu maganganu ko na magani ko na abu ko na waraka ko na abu shi ma yace yana bayarwa shi dan sun bude mushi ido an gane ko shi da al'iyafa sai kuma abbarq abbarq shine wato zane da ake yi ko zane da ana yi a takarda ko kuma a wannan da sunan cewa ana sa a fahimci wasu abubuwa wannan asali a wurin kasashen larabawa bugun kasa ne inda kuka bugun kasa a ga yawancin larabawa wanda suka fi yin irin wannan a tsarfin wanda bai kai sihiri ba wajen kawai nemo wasu yan lissafce ne na banza da wufi galibi mata ne za ka ji mawaƙi na cewa la amurka ma ta bidi tsawariku bil hasa wa la zajiratu tsairi mallahu sari'u yace ina tabbatar maka a tsawariku mata wanda suke suna wannan zane na bugun ƙasan nan da kuma wanda suke suna karkada karkada wato tsuntsaye ba san me ubangiji zai yi na gobe ba idan suna ana yi dan aje a nemo gaibu amma ba sani ba la tadri wala zajirat at-tayri man la husani'u man la husani'u to at-tawariq shine wato al-mutakahhinuna ko al-mutakahhinat min an-nisa at-tawariq ay al-mutakahhinat min an-nisa to shine nan yake ce maka at-tarqu shi ma yana daga cikin sihiri wa tiyara shine canfi kuma dama da abin da ya hada wannan al-iyafa da at-tarqu din kenan duka da canfin dai an gane fasaran ko قال عوف عوف اجل ابي جميل يجي العيافه زجر الطير شيني كركدا wato tsuntsaye in sun yi dama shikenan in sun yi hagu to shikenan haka kuma abinda kuma za ga yanzu wasu suna yi da hayaki da ya zo in ya ga hayaki hayakin ta yaya ta yayi sai fasara ko haka wasu wanda za sun zo su fara daga lokacin da ya fita kasuwa farkon wanda ya fara gani kutubi ya gani ko kuma mai shanyen kafa ko mai shanyen hannu to daga nan akwai babu alkhairi kenan ko ko a yana zuwa ya fara ganin wani ya ci ado ya sha alkyabba to akwai ado akwai alkhairi kenan wannan yana daga cikin abin da har yanzu wani nau'i na sihiri da ya ƙi barin abu hausa hausawa buri da canfi sai kun yaƙi da shi san gaske za ka ga kaman da'awa ta yi da'awa sai ka shiga cikin iyalai an zo ana biki kaga har yanzu ba su imani da Allah ba suna ba Allah gaba ne suna masa shirka sadaka a tashi wajen da sosai a yaƙi da hausawa akan wannan mummunan ɗabi'a tasu tun lokacin shehu usman aka yi fada da su da fitina da fitina su akan wannan lamari amma har yanzu kaga shehu usman ya rasu shekara ɗari nawa amma har yanzu akwai sarwa da wannan da fitinu a cikin hausawa wani abu da zai baka mamaki wani lokaci har wanda yake danganta kashi da ilimi da zarar wani abu ya faru shi kenan zai canfa shi da wani abu kuma والطرق الخط يخط يخط بالارض شيء الطرق شيء وتربتو da ake a ƙasa waljibtu qala alhasan aljibtu alhasan albasri yace rannatu shaytan rannatu shaytan rannatu shine wato kamar wani wato ringi na shaytan wani waigi wani wani gunji da shaytan zai maka a kwakwalwa shine aljibt wato yana daga cikin hanya na farko na sihiri in kuma mun fassara shi aljibtu fassaran da shi Umar yayi ce a sihir kaga shi kenan sai mu dauki wannan yana nufin wato bawaba zuwa da sihiri amfanin ka fahimta ka in ka ga mutum na yin canfi tsakanin ka da shi ne wa'azi in kuma kai mai mulki ne ka samu buwara ka zane shi ka ya daina amma ba za ka baka cewa ya fita musulunci ba saboda abin bai kai da wato tsafin da zai fita musulunci ba tunda bai kai wajen neman taimakon aljanu kai tsaye ba amma dai za su batar da shi za su batar da shi in dai ya ce kaza shi zai cafcan ba to daga baya daga abin ya fara tabbata tabbata ko gunki ka je ka tsaya yanzu kullum kana kana bautan sa to daga baya in inda ka canfa din daga baya ko in ka aje wani sakar faɗi wata atabihiyat da ka aje sai ka zo ka samu an taba kana dubawa kuma inda za a samu za a samu aka fulle ma abin kai in kai ba za ga wata yan macijiya ko wani aljini a wurin saboda ka ba hankali isnadu hujayd ma da ce ya ihe jawar isnadin sa amma da isnadi ne wanda ke akwai magana wal abi dauda abu da ya fitar da wannan hadisi wannan sa'i da ibnu ibn hibban fi sahihi a cikin sahihin sa al musnad minhu amma bangaren maganan manzo Allah ba bangaren maganan su auf ibn abi jamil da qala hasan al basri ba ta amma shi abu da ya fitar da bangaren bayanin auf ibn abi jamil nan ya fitar da shi amma dai ya fitar da bangaren al musnad minhu amma da fitar da bangaren bayanin alhassan basuri ba na ganin kaman bayanin alhassan basuri ya ce musan da imam ahmad ne shi kamar da shi ya kawo yana ba ciki haka tunda dama ya kawo ya alakun daga musan da imam ahmad an gane ko wa an ibn abbas kuma ya rawaito daga abdullahi dan abbas qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man iktabasa shu'batan min an-nujum duk wanda yaje ya koyo iktabasa ai istafada wa ta'allama ya ji ya fa'idanto dan ya je ya koyo man iktabasa shu'batan min an-nujumi duk wanda yaje ya koyo wani bangare na ilimin taurari da ake bokanci da shi fa qad iktabasa shu'batan min as-sihri haqiqa ya je ya koyo wani bangare na sihiri zada ma zada ya ƙara abin da ya ƙara to dai lallai in kace zada ma zada ai zada min al-ithm ma zada min al-iqtibasi wal istifadati wat ta'allumi ya ƙara ya ƙara ma kansa laifi mai girma gwargwadon yadda ya ƙara koya da zurmuka cikin wani ilimin taurari shi ne zada ma zada ai zada min al-ismi wal isyani bi qadari ma zada min al-iqtibasi wat ta'allumi wal istifada in ka ce kuma zada ma zada zai iya daukan a wato zada khibratu zada khibratuhu bi sihri ma zada ta'allumuhu bin nujumi wato gwargwadon yadda zai zama tataccen boka gwargwadon yadda zai ci gaba da koyan wannan wannan wannan ilimin taurarin da wannan ilimin taurarin yake cewa to kaga wannan kai tsaye ana nuna maka cewa ilimin taurari na bokanci da ake da shi wannan haramun ne da wannan hadisin wannan hadisi ne sahihi hadisi ne wanda yake da Abdullahi dan Abbas wanda yake rawatar da Abdullahi dan Abbas shine wannan Abdullahi ibn al-Akhnas yana rawaitowa daga Al-Walid ibn Abdullahi ibn Abi Muqif daga wani ne Abdullahi Abdullahi dan Yusuf ibn Mahak Yusuf ibn Mahak al-Farisi al-Makki yana rawatar daga Abdullahi dan Abbas ba haka isnadin sai zaje sai kun ji isnadin ko ibn al-Akhnas yake rawaitowa daga Al-Walid ibn Abdullahi ibn Abi Muqif shi kuma yana ruwaitowa daga wannan yusuf ibn mahak al-farisi al-makki daga abdullahi labu duka wannan fiqat ne duka wannan fiqat ne isnad sai na kawo saboda akwai wanda zaka je yana kokarin cewa shi shi su hadisan nan irin wannan basu da su ba ai ilmin tawari akwai shi a ilmin tawari iri biyu ne akwai ilmin ilmin nujum wannan at-taskhiri akwai ilmin nujum at-ta'thiri ilmin nujum a taskhiri shine wanda ubangiji ya sanar da kai ilimin magudanar waɗannan taurarin wannan ilimi ne da shi geography wasu ne wasu ne akwai astronomy akwai geography daga baya ilimi sanar bambanta shi amma dai zaka ga kusan matafiyar su daya amma ilmin nujum a wannan at-ta'thiri wanda suke cewa astrology su ma turanci ba sa cewa astronomy astrology sunansa shine ma kaji cewa kibana da farin ciki na yana alaƙa ta yaron sa ba zanen gwana da nake da shi kwakwalwa da nake da shi ko rashin kwakwalwa yana da alaƙa da inda lokacin da aka haife ni albarkar aure ko iya albarkar aure yana da alaƙa ta yaro da aka yi a lokacin dafin da aka yi tafiya in samu buɗin kasuwa ko in ki samu buɗin kasuwa yana da alaƙa da lokacin da tsari inda na fita ko aburjin da na fita an fahimta to wannan shine haramu shine kuma zana nake magana ba yana maganar ilmin nujum ba yana maganar taurari ba ce da ta'alam ajal da sinin wani hisab wannan aka ga wannan shi tabbas akwai shi wata da wata taurari duka waɗannan abubuwan akwai su a dama ko guda ne amma kai amfani da shi a matsayin cewa ina da sa'a ko ban da sa'a to wannan shine ake cewa wannan haramun ne kuma wannan shine ake cewa zada ma zada ai zada min al-ithmi wal isyani bi qadari ma zada min al-iqtibas wal istifadati wat ta'allum walin nasa'i walin nasa'i imamu nasa'i ko a bashana walin nasa'i ya zo daga musallai a sunan nasa'i min hadisi abi huraira da hadisi abu huraira cewa man aqada uqdatan duk wanda ya wani kulle kulle thumma nafasa fiha yayi wani tofi a ciki wani surkullansa ya karanta ya rubuta ya karanta ko ya rubuta faqad sahara to yayi yayi tsafi wa man sahara duk wanda yayi tsafi faƙad ashraka to yayi shirka wa man ta'allaka shay'an duk wanda ya rataye wani abu ya rataye wani abu wai da sunan zai zai kawo shi wani alkhairi ko abu nan huce da ilaihi za a bashi wannan abun a gani zai kare shi ko bai kare shi ba wani guru ne wani laya ne wani waye karata ya to za a baka da abu wani hadisi ne wanda yake ba a mai kyau ne kowane bangare akwai bangarori na hadisai inda shi da suke bara shi baya amma a zuban haka hadisi ne ba'ifi saboda abbad ibn maisara al-minqari ba'if ne Abbad ibn Maisara al-Minqari yana rubuta wannan hadisin daga Al-Hasan al-Basri daga Abi Hurairah Hasan al-Basri kuma bai saurari hadisin Abu Hurairah ba saboda akwai da'if sannan kuma akwai al-irsal yana illa guda biyu akwai abbab akwai kuma al-irsal amma yana da bangare da dama wanda suke masa shaida akwai hadisin akwai hadisin Ali bin Abi Talib akwai abu sai imran ibn husayn shi hasan basri ke rota daga imran ibn husayn yana cikin musadul bazzar al-bahr az-zakhar yana cikin dafa tabarani da isnadi wanda ke shawami dan rauni amma zai zama yana da karfi sannan kuma akwai hadisin shi a ciki ya ce laysa minna man sahara aw sahira lahu aw takahana aw takuhila lahu aw tatayyara aw tatayyara lahu da sauransu da sauransu akwai kuma hadisin ibn abbas shi ma da wannan ma'anar shi ma cikin littafin at-tabarani shi ma da isnadi mai dan rauni amma kuma barawun bai tsanani ba akwai kuma hadisin Ali bin Abi Talib shi ma duka waɗannan in ka hada da wannan hadisin za ga duka hadisi ne wanda yake yana da yana da shawahid wanda zai iya cincida zuwa ga ilmin isnadi ne hasan bi majmu'i turuq wannan ko bangare na karshe man ta'allaka shay'an wukila ilayhi ya kuma zo hadisin Abdullah bin Ukay Abdullah bin Ukay cewa man ta'allaka shay'an wukila ilayhi wannan isnadin ya zo saboda shi ma ta hasanu بحديث ابن عقيم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه لما ننسى بياني كان وانا ان شاء الله سيمك بساتي مزوا سيمي tunda gashi na ya kawo al'aba na shi ma aka ce sihiri da kuma inna minal bayani da sihira ba komai sha da muka zai tv zuwa sai mu tattauna cikakken bayani da muka yi inda kan tsafi ne ba zan iya cewa ga ga lambobin ba amma kuka shiga website haka na da muke sa inda muke sa rabban kati daga ko cikin telegram za ku ga za ku ga duk mun sassaka wannan wasu kati taka ba zan iya tuna kamar dai amma mun kauta uku ko wata biyu muna yi akan tsafi kawai muka yi a cikin kitabu tauhid da muka yi muka dauka in ka cire kusan kusan kasa da sun kai sha biyar duk akan tsafi muka yi muna magana kan wannan saboda yadda al'umma su take a lalace da rashin fahimta abubuwa nan lokacin da babu kayan ɗauka sosai amma duk da haka ne na san ya dan fito za ku je su bayani da muka yi akan wannan insha Allah ta'ala wanda mai so zai iya zuwa je duba na farko farko ne za ku duba na farko farko ba zan iya tuna daga mana in daga lokacin muka fara ɗaukan kitabu tawhid ba amma dai na farko farko muka fa muka muka yi wannan magana na na tsafi mun dade muna yi kwarai da gaske to sai usulul sunna na Imam Ahmad usulul sunna da imamu ahmad ibn hanbal adam tashi wa khairu hadhihi al-umma ko yawa wa khairu hadhihi al-umma kuma daga cikin abinda ahli sunna suka yi ijma'i suka yi ittifaqi akan cewa wannan asali ne da suka tafi akan shi suka yi imani wanda ya saba da su kuma yayi bid'a wa khairu hadhihi al-umma shine mafi cikin wannan al-umma ba'da nabiha bayan annabinta Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq thumma Umar ibn al-Khattab wannan haka shi kanshi Ali ibn Abi ya faɗa da isnadodi wanda suka zo suka yi gangami ta hanya daga Ali ibn Talib a Kufa haka ya hau yace ku shaida cewa khairu hadhihi al-umma ba'da nabi ba'da nabiha Abu Bakar thumma Umar sannan kuma haka Muhammad ibn Hanafi yake rawaito daga Ali ibn Abi Talib yace masa wani ne ya fifi ko yace Abu Bakar sannan yace Umar yace nayi gudun kada ce ya ce Usman na ko wani ya zama na uku sai ce sai kai sai ce aini musulmi daga cikin musulmai saboda wannan wannan isnadi isnadi ne mamman majal aka rawaito wannan ma'anar daga Ali bin Abi Talib banda kuma sauran sahabbai da aka rawaito cewa duka sun riga sun ittifaq kuma wannan shine abin da nazari ke nunawa lokacin da aka zo yakin Uhud da ake maganan waye waye sa gare wa aka ce bayan maza Allah Abubakar da Umar dan su ne waziran maza Allah kai tsaye saboda haka khairu hadhihi al-umma ba'da nabiha Abu Bakar da Sani Umar bal duk wani waliyai da ake da su a duniya wanda ba annabawa ba tun daga na farko har zuwa ƙarshe ubangiji bai taba halittar irin Abu Bakar da Umar ba ثم عثمان بن عفان سو عثمان بن عفان عثمان بن عفان akwai sabanin malamai da aka yi tattauna akan shi da Ali wa yafi daraja ko Malik ibn Anas yana da riwaya guda biyu da can ya ya fifita su amma daga baya kuma dai abin da ahli sunna suka tabbata akai shine Usman sannan Ali Usman sannan Ali dan me suka tarjihin wannan saboda kusan darajar su ta bi kusan tayi kan kan kan az-zahabi yana cewa taqila man an je lahira aza aza aljanna sai dai ubangiji ya ba su ta amma da menene malamai suka ce to Usman ya fi Ali saboda lokacin da aka zo galibin sahabbai sai suka fi rinjaya da bangaren Usman lokacin za a kalifanci su kaga ashe su a wajen su ya shi za Imam Ahmad ke cewa duk wanda ya ce Ali ya fi Usman to ya raina ba su fahimta da zarangwana da kuma fifikon da shi Mahajir da Asa suka yi akan Ali akan Usman da Ali suka fita Usman akan Ali da haka dalilai da yawa sun nuna cewa Usman ya fi Ali daraja amma tazarsu ba ta da yawa wanda kuma ya zo ya ce yana tantama kan Ali ko Usman wa ya fi daraja ya ce shi yana ganin Ali ya fi daraja al'amarinsa akwai sauki al'amarinsa akwai sauki shi saboda da yawa daga cikin malamai an samu haka wani yana ganin shi ali ya fi daraja wani na ganin usman ya fi daraja za ka je in ka je in ka cikin shiga cikin da tafai ka ji malamai sun ce wa kana usmaniyan wanda ana magana lokacin da ake rigima ali da usman ali da muawiya yana bangaren muawiya in ka ce usmani sai da dama ana ana suna neman jinin usman ne ko kace wa kana usmaniyan kamar su abdullahi bin shaqiq kamar su abu abdurrahman sulami duka usmaniyawa ne waɗannan mutane shi kuma wanda yake ya tsaya ne kadai akan yana ganin Ali ya fi daraja bayan Abubakar da Umar kuma yana bara masa baya a fitinan da aka yi sai a ce fihi tashayyu ko wa kana shi'iyyan wannan haka ma'anar take a farko al'amari amma mu za muka ce ba da bashi'i ne muna magana ba rafi zai wanda yake makafuta su an fahimta sana ka sizir ibn ubaish da da yawa daga cikin mutanen kufa ai duk duk duk duk shi yan shi'a ne yan shi'a a farko al'amari amma na siyasa siyasa ce ta hada an fahimta ko kuma suna ganin su a wajen su ali ya fi daraja akan Uthman a wanda kuma suka tsaya suka suka daidaita su duka su biyu kamar riwaya farko na Malik bin Anas shi daidaita su yayi wasu daga cikin malamai haka suka yi amma dai daga baya abinda ahli sunna suka tabbatar da shi bayan an ƙara bibiyar da su shi shine Uthman ya fi Ali bin Abdul daraja ce wa nuqaddimu haula ithalatha muna gabatar da waɗannan mutane guda uku kama qaddahum kama qaddamahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar da sahabban manzala suka gabatar da su lam yahtalifu fi zalika bai sabani akan wannan ba nabiyin kan bai sabani ba na hukun kuma akwai wanda suka yi sabani domin ai shi kan shi a Falha ibn Ubaidillah idan kuka je ku duba da Zubair bin Awwam ko shi ko Zubair bin Awwam in kun duba cikin Al-Bahr Zakar na na Al-Bazzar za ku ga a ciki ai daga cikin abin da yasa Umar yayi maganar cewa zai zai yi wani gagarin magana ai ɗaya daga cikin su ya ce ne shi idan Umar ya mutu ya rasu shi Ali zai man baya ɗaya daga cikin ya faɗa shi kaga akwai maganar a cikin sahabban ma akwai wanda yake ganin tsakanin Uthman da Ali cewa Ali ya fi Uthman daraja a cikin su akwai haka a ciki akwai wannan ginin kuma ba da haula italata sana ko bayan waɗannan mutane uku ashabu shura al-khamsa su ne waɗannan shuran umar da aka guda biyar ali bin abi talib wa talha ibn ubaidillah kenan da azubair ibn awwam da abdurrahman ibn auf wa sa'ad da sa'ad kulluhum yasluhu lil khilafa kowannen siyasa ta a bashi kalimanci da an bashi wa kulluhum imamun kuma kowanne jagora ne abin abin wato jagora ne abin koyi da shi nan haka Umar Ahmad ya kawo bai fifita su ba amma magana fi inganci Ali bin Abi Talib ya fi su daraja su waɗannan su ba Ali bin Abi Talib ya fi su daraja wa nadhhabu fi zalika ila hadith ibn Umar matafiyan mu akan haka shi ne muna tafiya ne zuwa ga hadisin Abdullahi dan Umar yayin da yake cewa kunna mun kasance mu yaran sahabbai kenan mu sahabbai kunna na'uddu muna kiddigawa wa rasulullahi hayyin manzo Allah yana raye wa ashabuhu mutawafirun kuma sahabban manzo Allah suna nan a lokacin kowa na nan muna cewa Abubakar thumma Umar thumma Uthman thumma Mas'ud muna cewa Abubakar shine mafi bici a wilal umma sannan sai Umar sannan sai Uthman sannan sai Mishiru Umar da Khattab ku ruwa gani ba shi fa mutunta shi yaji yayi jinkiri shi ka tashi da musulunta amma ka ga da yake daraja ta ubangiji sai wani ya ce sun ci dashi saboda kalambaran akwai abinda ثم من بعد أصحاب الشورى ahalu badarin sannan bayan kuma wannan shura daga cikin wanda ake kawowa kuma a dunkule wannan kaga yana kawo jama'a ne fa jama'a jama'a ne zai fara kawowa ba yana kawo afrad bane ana iya samun wani far a wani wasu afrad da suka suka fifice wasu afrad a cikin waɗancan a ɗaiɗewar su ana iya samun da ce an sara wani wanda yake ya fi wani ɗaiɗaiku daga cikin muhajirai ana iya samu afrad amma jama'a da jama'a za ka haɗa su dole ka ce ahalu badar min al-muhajir to mutanen suka je yakin badar daga cikin muhajirai wanda suka je yakin badar wanda suka je yakin badar daga cikin ba akwai wani ba hafiz bin abi bakar ba da akwai hafiz ba to ana iya samu ko a ce amsarawa irin manyan amsarawa nan in su ubada ibn sabit misali in su zaid bin sabit in su ubay bin ka'ab wanda idan ka duba dalilai far haka zaka ce sun fi haku bai wannan afrad bil afrad kenan amma jama'a da jama'a to ahalu badar sun fi a cikin muhajiran ba ثم اهل بدر من الانصار sannan kuma sai yan badar da suka daga cikin mutanen badar suka tafi sannan sai su min ashabi rasulullah ala qadar al-hidati was-sabiqati awwalan fa awwalan yace za mu kuma fifita sahabbai ba banda waɗannan gwargwadon yanayin hijira da kuma sabiqa riga ya zuwa ga musulunci farko sannan na farko na biyun sa farko awwala awwala haka za a yi shi wannan ba kawo mata ba mata ya za a yi da su mata ya za a yi da su mata za a guwa mu rasa da maza su ma ko ko a yi musu galibin malamai sun fi musu nasu na musamman eh su a ce a ce khairu hadhihi umma daga cikin mata da akwai masu kawo maganar da Aisha da Fatima da Khadija waɗannan su uku daga baya sai wasu suke tsakanin Khadija da da Aisha in tabiya akwai lokacin shi ma zai ta ba kan wannan amma magana fi inda shi kamar ta ba muku babu wanda ya fi a cikin mata irin Khadija saboda dai wani abin da zai sa saboda shi a ci abubakar ya daraja ta kwalita da makamancin wannan ita na saboda ka tafi daraja in kuma ka ce wai Aisha saboda ta yi da ilimi ta yi wannan sai bai mu ba Abdullahi dan Abbas mutum shi ma ya fi ya da wancan sahabbai daraja to shi ma ya da ilimi sai Ibn Umar da sauransu ba magana ya da ilimi ba ce magana ce ta sabiqa da magana da irin abin da gudunmawa da aka bayar ba addini to Khadija ta fi kowa kuwa to daga nan kuma Fatima da Aisha wannan magana ce ta malamai tsakani wane wane wane wane sai a tsaya a ji duba amma dai ita su kansu ita kanta Fatima da ragowar sauran abin nan wasu malamai suna tattaunawa akan cewa Fatima ta fi ragowar yayin manzo Allah ko ko ba ta ba sauran su Zainabu su Ummu Kulthum da sauran su da sauran su saboda dukan su ma suna da sabiqan su ko suna da abin da suka bayar da gudunmawa to a cikin mata tattaunawa malamai bai cika yawa ba ya ba cikin maza ke rigima galibi ba ka bai cika yawa ba ana iya samu kuma a cikin mata wanda darajar ta tafi da yawa daga cikin wanda aka faɗa ina cikin maza kamar da muka faɗa ɗaiɗewa da ɗaiɗewa fardi da fardi amma ba jama'a da jama'a ba sai mu tashi tun ma abdulun nasi ba da ha'ula الوسائط الكبرى بسم الله ما شاء الله الوسائط الكبرى ابن تيميه yau ba za mu yi karatun wata-wata ba amma dai mara baya nan akwai uzuri dai su amma dai kuma da haka zan yi karatun daren nan ba ina da abin da zan yi za mu tashi sha shi da ko a gaba libi a nan ba tafiya ta so wani zalika sha shi da kuce ko ta gana gan shi ibn taymiya yana dai ta yi mana magana akan cewa wannan al'umma al'umma ta mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma ce wacce take ubangiji ya fifice su da abubuwa da dama daga cikin abin da fifice su shine ba su mafificin littafi ya ba su mafificin manzo ya ba su mafificin mafificin shari'a shari'a da suka rike ta manzon Allah ta zama kuma ita ce take tsaka tsakiya bata je ta yi zangayi ba ta wuce gona da iri ta wuce gona da iri ko bata daga ba kuma wuce gwa da iri kamar suna tare yadda suke suke wuce gwa da iri suke ma ai kaza ma Allah ne wani wani ma Allah ne ko ba su gaza ba sun irin na Yahudawa to wani shi zai maka magana akan yanayin wasatiyyar tasu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata wa min zalika daga irin wannan abin da nake gaya maka annal mu'min cewa mu'minai da suka imani da manzo Allah tawassaqu suka zama tsaka tsakiya fil masihi gami da annabi Isa lam yaqulu busriya a zuciya in ka je galibi a kida an ce lam yaqul kaza ko qala kaza ko min qawlihi kaza ko min maqalatihi kaza ko min qalatihi kaza ay min aqidatihi wa i'tiqadihi wannan muhimmi ne kwarai da gaske ku fahimci wannan in ka ce min maqalatu fulan shine ay aqidatuhu wa i'tiqadatuhu tawassadu fil masihi suka sun yi tsaka tsakiya game da lamarin annabi Isa lam yaqulu bus ce huwa Allahu shi Allah bane wala min Allah ko mutum shi dan Allah bane wala ta ta lana ko kuma ɗayan uku ne kamata ko wannan tsara kamar da tsara ke riya wasi ai mana da su wala kafaru bihi kuma musu kafirce da shi ba wa qalu suka ce suka yi riya suka riya wata kan saba ala maryama suka yi kudurce wani kan saba gami da annabi gami da batun na maryamu buhtanan wanda ke kira ne azimin mai girma suka ce ita wato wato mazaniya ce ce hatta ja'aluhu walada baghiya har suka sanya shi annabi isan ɗa ne na wato karuwa na farka na kilaki wanda kaga an mutu ba da iri kuma wato an yi an gaza wajen jima annabawa kuma a qur'ani za ku ga mun qur'ani bai faɗi wane ne wane ne wato wanda yake shiga wajen na maryamu wanda da shi ne su mai huda suka ce wai ya mata cikin ba amma littattafan su sun faɗa shine yusuf da kafinta yusuf da kafinta sai ke da shi yusuf annajjar shi ne ke dan shiga wajen ta yake sai suka ce to ai shi ciki kenan shi kai kai Allah kuma ya batar da su da wannan da shi kamar za a mutu yahudu kamar da yahudawa ke riyawa bai da na maryamu bal qalu su musulmai mu'mina cewa suka yi hadha abdullahi shi annabi isa bawan Allah ne kaga suka ce bawan Allah ne bai zama dan Allah ba kenan wa rasulu ko suka ce manzon Allah ne ba su kai shi ya zama kamar mu ba ko wasu kashi kasa da mu in suka ce kamar mutum dan zira ne ai kaga an an wulakanta shi wa kalimatu kuma suka ce shi din maganar ubangiji ce na kun fa yakunu alqaha ila maryama wanda ya jefa zuwa ga nan maryamu al-azra shine babin wacce take wato wacce bata san wani ba albatu wa ruhun wa ruhun kuma wato ruhi ne daga wajensa ruhi ne daga wato daga cikin ruhu rayuka rai ne daga cikin rayuka da ubangiji ya halitta ai min jumlat arwahillahi ta'ala allati khalaqaha wanda ya halitta ba ana magana ruhun minhu ai daga cikin wato zatin ubangiji ba kamar da wasu jahilai suke masalawa kamar da wasu jahilai kuma suke masalawa a gidan musulunci su ce manzo Allah shi ma nurun min Allah ta'ala ne ko faidun ne min Allah ta'ala wato daga zatin ubangiji ya suntulo wannan jahilci ne kuma an shiga labarin yahudawa nasara ne waka zalika mu'min haka zalika mu'minai wasaqun su tsaka tsakiya ne fi shara'i dinillahi a shari'in Allah ta'ala falam yuharimu ala Allah an yansakha ma sha ba su haramta ma ubangiji waye ya share wata doka a cikin shari'a ba kamar da yahudawa suka yi daga baya inda kuma ƙarya suke yi in kun je kun duba cikin abin da shi wannan ya rubuta wannan as-samawal ko sunansa ko samuwal haka daga cikin babban malaman su wanda ya musulta daga baya shekara shekara da yawa yana da littafi da yayi akan yahudawa zai ce karya kuke a cikin shari'a mu akwai inda aka ce akwai annasu kuma ya dole mu haka yake ba suna yin laifi daga baya abinda aka halatta daga baya ce an haramta ba zulmin ladina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum ba suna yin wannan ba to ai gaskiya kai da ta an ce halal ne daga baya kuma an ce ya zama haram ba an share kenan ba an share kenan sai da aka ƙarya suka ba Allah da amma sai suke aiwata mazala kai kai kai kai Muhammad kai al'amuran nasu daga ta kake yi yau ka zo da abu kuma gobe ka ce an share kai mu bai da kai ba to shine salam ya harimu ala Allah an ya saka ma sha'a ba su haramta ma manzon Allah ya share abin ba su haramta ma Allah ya share abin da wato ya ga dama da cikin shari'a ba waya muhu ma sha ko ya wato ya wato ya mishi mahawu ma baki da ya ma cire ma hukuncin baki da wannan annasu shine wato a dan rage mishi hukuncin ko yaya wa yahu ma sha wa yuthbit kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama kamar shi yamhu Allah ma sha wa yuthbit indahu umul kitab kama qatil yahud kamar yadda yahudawa ke faɗa kama haka Allah ta'ala zalika anhum biqawli kamar da ubangiji ya bada labari gani da su suna aibata manzo Allah da faɗin sa sai ya kolu safa hagu wawaye za su rika cewa minan nasu daga cikin mutane wato yahudawa ma wallahu an qiblatin mulki kanu alaiha wai me ya juye da su daga kiblan da suke akai ne farko da tana kallon baitul muqaddas kuma tana kallon kuma baitul haram magana Allah ta lace gidansu da wawaye da su ma sun san abin da suka faɗa wawanci ne wa bi qawli da kuma fadin sa wa idza qila lahum in aka ce musu aminu billahi bima unzila bima anzala Allah ku yi imani da abin da ubangiji ya saukar قالوا سيستي نؤمن ما أنزل علينا دمو زي إيمان ده أبدا أبنجي سوكر منا ويكفر ما وراءه kuma sai su kafuta abin da ba shi ba wa huwa al-haqqu musaddaqan lima ma'ahu al-hali sun san cewa gaskiya ne gaskiya ne yana gabata abin da ke tare da su sai da dan ya dan an zo wani abin da ke shari'a su ce amma mazala yanzu da shi ya sassauta musu wannan shari'a ban ba da ba abin abin kushe wala jawazu li akabir ulama'ihim to kaga kuma duk da ba tare da mata yahudawa wajen yi ma ubangiji doka sannan kuma wala jawwazu da akabir ulama ko musu halatta ma manyan malaman su wa ubari da kuma manyan masu bautan su Allah su ba an yi ghayru dinillahi su canza addinin Allah wannan yana daga cikin hikima da yasa ubangiji ya sa musiri ni kirga ni kirga da watannin da kuke gani wata wata ba rana ba kuma ya sanya mana kuma ya zama a a a a, a ya zama wato abinda zamu nuna idayan da shi al'amrun ne bahir wani abu ne wanda yake zai idayan hidaya ne da kuma wasu abubuwa da ya sanya mana wanda a zahiri kowa da kowa da duniya da kawai zai iya yi saboda me saboda da can su wanda suka bi gabanin mu suka mai da ita shi kashi kidayan sai dai wasu kibatattun mutane to wannan sai ba su dama ma suna yin tala'ubi da asalin asalin dokokin ubangiji da ubangiji ce a yi shi a date din kaza daga bayan suka ma suna tala'ubi da wurin su kamar kamar ashhurul hurum ba ubangiji ya ce a ce alfafansu ba to larabawa su koma kuma suna yin wasanni da kuma wannan alfarmar sai su zunku da wannan watan alfarma zuwa watan gaba sai to a yaki a yanzu daga baya watan gaba a je shi a yi ma ubangiji wannan dokan da ya kawo kaga aka akwai tala'ubi kenan amma da kuma koma kidayan yadda ubangiji ya shar'anta to ne ga alqasim dani fi tarayya wannan ya daga cikin auju da ibn taymiya ya faɗa a cikin lissafi da yake raddin masu cewa za su za su dogaro ne kawai da wasu lissafin masu lissafi ita wannan ba hikima bane hikima ubangiji shine ya kiyaye mu daga tala'ubi na ulama ko kuma ahlul ikhtisasi wanda su kadai suka san wannan ilimin kasi tala'ubi ta rana kawai su hana mu yin azumi ta ce kawai su su ga dama azumi ba an gane maganar ko saboda haka ba su halatta ma malamansu su canza addinin Allah ba fa ya amuru bima sha'u fi umayni da abin da ya ga dama wa yanhawa amma sha'u ko su hana abin da suka ga dama kama ya fa'alu nasara kamar da nasara nasara ke kama zakara Allah kama zakara Allah zalika anhum bi qawli kamar da ubangiji ya bada ya bada labari game da su da fadin sa ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah sirriki wato malaman su da masu bautan Allah su abin bauta da ba Allah ta'ala ba qala ali ibn hatim ali ibn hatim yace qultu ya rasulullahi ma abaduhum ana wata su ba wata su suke ba قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم سيدنا ما أبو تنسو سكي نغني لإيدا با أما سنحل التامس حرام سيسك مسداء وحربوا عليهم الحلال سنحل التامس حلال فأطاعوهم سيسك مسداء وفي لفظ أو لفظ قال سيتي فتلك عبادتهم ونشيني وتبوتر أي داء سيتي بوتر أي ita ce bauta wannan yin tabiya haka ya bude shi da wannan lafazi amma dai hadisin dai ya tabbata da hadisin imamu tirmidhi da albayhaqi akwai dan rauni tare da shi amma dai yana da wasu shawahi da za su iya tawaka shi zuwa ga hadisi ne hasan bi shawahidihi shaykh al-shaykh al-islam ga shi shi shi ma rabi'u ya ce ya hasana shi a cikin kitabul iman shaykh albani shi ma ya hasana shi sai mu tsaya da العبودية أو تشو إن لم تشي محمد أكون اسمه شافي لها لها مسك العبودية ibn taymiya yana yayi yana magana dai akan bambanci tsakanin al-huquq al-mushtaraka da kuma al-huquq al-khassa akwai abubuwa wanda suke ibada ne su din amma kuma ubangiji ya riga ya sanya su ta hanyar annabawa ake samun su saboda haka in zaka ba ubangiji zaka zaka yi zaka bauta ubangiji da wannan abin ta dole sai ka fita hanyar annabawa saboda haka to a irin wannan ana iya cewa a maida ma Allah da manzansa hukunci a kai ma Allah da manzansa wato hukunci a kai ma Qur'ani da Sunna ana iya faɗan wannan amma abin da yake al-huquq ne al-khassa wato ubangiji ne kadai ake roƙa bai sa wani shamaki ba kamar tambaya roƙo da ake yi kamar ibada sallah da azumi da ake yi don Allah kadai kamar wasu abubuwa da ake faɗa irin kamar da yake da alaƙa da uluhiyya ko rububiyan ubangiji rububiyan ubangiji shine ubangiji ya maka wani aiki na kare kariya sai Allah ya isa matsayin maka mai karewa wannan kariya aikin ubangiji ne ba aikin kowa ba to wannan nasu aiki al ibada al khassa ko al haqqul khass ke ake ɗaya ga Allah ne kadai kamar su al hasbu din kamar ibn tabi'a shine ya gyara ba al farra yace ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man tabaka minal mu'minin ai wa hasbu wa hasbuka lil mu'minin dun al qa'idin lokaci wannan yayi mishi gyara ce ba haka bane to sai ne ce ci gaba magana cewa ta hadidu dalika hayyace bayani akan haka annal abda cewa shi bawa iradu bihi wani lokaci ana iya cewa bawa iradu ana nufin al mu'abbad wanda aka bautar da shi allazi abadahu Allah wanda ubangiji ya bautar da shi yana so ko baya so fazalalahu sai ubangiji ya horar da shi zuwa ga yanda yake so ya rayu yanda yake son ya yi shi dole haka zai yi yanzu misali ubangiji ya batar da mu da numfashinmu fitarwa ta hanci mai wani gunji shaƙa kuma mai shaƙa ya zuwa sama in ka ce ba haka zaka yi ba to ka shiga uku mutuwa zaka yi ba yanda ka iya wannan inna ma tu'abbita bi hada an batar da kai da wannan ci da sha muna kwance a bacci na jariri wannan motsin da yake yi dole yayi in bai mutuwa zai in bai yi ba wannan mutuwa zai yi sai aka dole yayi ubangiji ya fice da shi da wannan motsin yana cikin ciki akwai lokacin da zai ba zai ba a cikin cikin mahaifiyarsa zai ci a cikin cikin mahaifiyarsa wannan ubangiji ya fice da shi da wannan abun dole yayi to wannan ita kanta bauta ce amma bauta ne bin ibadatu ubudiyya ce wannan ko ko ubudatu ta'bidin ne da ana faɗa ko ubudatu kaharin ne wal ghalaba da ana faɗa ubangiji ne ya rinjaye ka ba inda ka iya dole kai wannan fa dallalahu sai ya horar da shi wa dabbarahu kuma wato ya gudanar da shi akan akan wani tsari wa sarrafa kuma ya sarrafa shi akan abin da yake so ya yi da shi shi kawai zai yi dole a duniya zai rayu dole bai zai tashi ba dole ya yi ba haya dole ya ci ya sha dole ba da yan uwansa su zama masa samu zamantakewa in ba haka ba in ya ki zama da yan uwansa ya samu taɓin hankali to waɗannan abubuwan duka su ne wasu ake kira ta'abid al-mu'abbad ba al-abid ba wa bi hada al-i'tibari to kuma ta wannan mahangar al-makhluquna dukkan halittu da ubangiji ya halitta kullum ibadul adi bayan Allah ne kuma haka al-abraru minhu wal fujar na gargarin su da kuma mutanen bazan su wal mu'min wal kufar mu'minan su da kafiran su duk ba wanda isa ya fita daga tadlilin ubangiji tadbirin sa da kuma tasrifin sa ba wanda ya isa ya fita wa ahal janna wa ahlun da kuma yan wuta da yan aljanna da mu'mina da kafirai in saboda huwa rabbuhum shi ubangiji ai shine mahalicin su kullum dukkan su wa malikun kuma shine mamallakin su la ya kharjuna an mashi'ati wa qudratihi ba sa iya fita da dai daga ganin dawon ubangiji da kuma ikonsa wa kalimatuhu tammatu allati la yajawizuha barrun wala fajir kuma ba za su iya fita daga kalmomin ubangiji da ya ce ku yi kaza ko kar ku yi kaza ba cikakku wanda yake na gargaru ko na banza baya iya fita wani hadisi ne je dako hadisi ne je dako hadisin manzo Allah ya sa shi ya zama abin maganarsa a yayin da kuka sani ɗabi'a ibn taymiya ya san dauko banganu ko qur'ani ko hadisi ya mai da shi a matsayin maganar sa amma sha wato abin da yake magana kalimatu tamma shine maganganu da ubangiji yayi al-kalimatul kauniyya al-qadariyya maganganu da ubangiji ya kaddara maka yace yi kaza ko kar kai kaza to ba wanda ya isa ya kubuce ma wannan maganar mutumin kirki ne ko mutumin banza bai sai fita ba amma sha shi abin da ubangiji ya ga dama kana shi ke kasancewa wa in lam yasha'u ko su ga dama ba ko su su ko su ba su ko ubangiji ya ga dama ya ce ba za ka haihu ba sai lokaci kaza to ko ba ka so haka za ka bari sai lokacin yayi wa ma sha'u abin ta ga dama su kuma in lam sha'u in shi bai ga dama ba lam yakun baya zama fa kama qala ta'ala kamar Allah ta'ala ce afa ghayra dinillahi yabghun shin wani addinin Allah ne suke bida walahu alhali gare shi ne kadai aslama man fi samawati wal ard wanda suke cikin samai da kasai suka miƙa wuya awwa'an a halin kasancewarsu sun jayi zuwa ga wurin Allah ta'ala da soyayyar su a radin kansu wa karha ko kuma ala tilatin su wa ilayhi yurja'un kuma ga Allah ta'ala ne za a mai da su wannan tsawan wa karhan shine wanda ya bauta ma Allah da ya hada da soyayya tare da wannan bautan da yake ya kuma hada da da soyayya da mika wuya ga Allah to yayi tsawan kenan karhan kuma wanda kuma shi ya bari sai dai ya bauta ma Allah bangaren rububiyya kadai bangaren haka Allah ne ya halicce ni bayan da da iya to wannan karhan kenan wannan kamar da shine da yawa daga cikin malamai suka fassara فهو سبحانه رب العالمين شو الله تعالى شيني أبيجي هالتوبة كده وخالقون كما شيني مهل تنسو ورازقون كما شيني مأذر تنسو ومحيين كما شيني لا يدسو ومميتون كما شيني مكشيسو ومقلب قلوبهم كما شيني يجد يزكى تنسو zuci yansu na hannunsa wa musarrifu amurihim kuma shike sarrafa lamarinsu la rabba lahum ghayruhu ba su ubangiji kuma bayansa wala malika lahum siwa kuma ba su da mamallaki wanda ba shi ba wala khaliqa lahum illa huwa ba wani wanda ya halicce su in ba shi ba sawa'un daidai ne i'tarafu bi zalika sun yadda da haka aw ankaru ko wasu da musaida ba to rashin yadda su ba ba ba hujja ko sun yadda ko musaida ba dai haka yake wa sawa'un daidai ne alimu zalika sun san haka aw jahilu ko sun jahilci haka lakin sai dai ahlul imani su mu'minai minhum daga cikin su arafu zalika sun san haka amma wajen da bai san haka ba ya ke ya ke da ya tabbatar da wannan to ya sani ko bai sani ba a hujja da shi dan ba a hujja da jahilcin jahili wa amanu bi sun imani da Allah din duka lafi man kana jahilan bi zalika sabani wanda ya jahilci girman Allah ya jahilci abin da ubangiji ya masa nan imomi au jahilan la ko yayi jihadi yayi kifai yayi inkari da gangan mustakbir ala rabbi dan yayi ma ubangijin sa takabburanci la yukallu wa la yakhda'u lahu ya kiyadda ya kiyadda ya tabbatar da abin da yake ubangiji yayi masa ya kuma kiyadda ya rusuna ya kaskanci zuwa ga ubangijin ma ilmihi bi anna Allah rabbuhu wa khaliquhu duk da kuma ya san cewa ubangijin nan shine Allah ta'ala ta'ala shine ubangijin sa shi ya halice shi fal ma'rifatu bil haqqi saboda ita ga sanin gaskiya idza kan ma'al istikbari in akwai girman kai an kabuli ga wajen karban gabarin karban gaskiya wal jahd lahu kuma ya zama akwai musunta gaskiyan gashi ka gani kana azaba ala sahibi to idan ma azaba take zama ga ga shi wanda ya san gaskiya yake amfani da ita kana azaba ala sahibi kama qata ala tim tashi wajhadu biha to ku alama wanda ni abin da zan kan ka tsal tafi na كتاب الجنائز أحكام الجنائز وبدعها نشق الألباني to masha Allah za mu ta ashe asabar kace kana ba makaranta to ba ku insha Allah na za mu tashi to sai a mayar ko da su shi a shafi na arba'in da ɗaya nake jin ko a ba nan bane ko abin da ɗaya ne abin da biyu ko a da biyu da ko wa kare ayyudu hada qawluhu tunda ya kawo magana ibn qayyim ne da suke cewa a da yake cewa almaytu ya'abu fi qabrihi ma niha alayhi mamaci ana yi mishi azaba a kabarinsa saboda wato yehu da aka masa kururuwa da aka rika masa saboda ya mutu ibn al-qayyim yabin malamin sa ibn taymiya suka ce abinda ake nufi shine wato ya ta'allamu wa ta'assaf zai bakin ciki zai ji cire yada akan cewa ya kake mu ya kake mu kuka alhali na mutu amma ba ana magana wanda za a da shi ba suka kawo suka kawo fadin manzo Allah cewa as-safaru qib'atun min al-adab tafiya yanke na azaba kaga anan azaba ba azaba ne ake masa wato na wuta ba sai dan wahalar zai sha da kuma yanayin yadda zai ji jikinsa ya gaya masa to shi ma suka ce to wani lokaci ana nunin ta'zib ta'allum shi ma ana nuna wato yu'azzab shi ne ma'anar shi da yu'azzab fi qabrihi bima niha alayhi to albani shine zai yi mashi ibn taymiya istidraki shi ba eh musta'aqubi shi ba qad yuhayyidu hadha qawluhu fil hadith abin da kara wato mara ma wannan ra'ayin ibn tamiya baya shine abin da yazo a cikin hadisi da ya gabata na biyar da na shida fi qabrihi a kabarinsa a kabarinsa shi kaga an ce a kabarinsa kaga fi ayata allahu fi qabri kenan ba shi yu'azzabu ayata allahu fi qabri malai ce wa kuntu amilu ila hadha al-madhhabi da tan na bar ayat ibn tamiya ni ba muna kan mina zaman tsawon zamani kuma badali annahu da'ifun sai daga baya kuma ya bayyana mun cewa ra'ayi ibn tamiya da ra'ayi ne mai rauni lima khalafata lil hadith as-sabi' saboda ya sa mu hadisi na bakwai da muka kawo allazi qayyada al'azaba bi annahu yawm al-qiyama wanda yayi dabaibace azaban ran tashi al-qiyama wa min al-wadih to abu ne kuma a fili anna hadha la yumkin ta'wiluhu bima zakaru cewa wannan ba zai wato ba za a iya tawilinsa da abinda su Sheikh Albani ya Sheikh Ibn Taymiyyah ya faɗa ba a cewa kabari tun daga shafar yawm al-qiyama wanda zalika dan haka farrajihu inda mu abin da yafi zama barin jayi a wajen mu mazhabul jumhuri shine ra'ayin jumhurin malamai jumhurin malamai da suka faɗa shine annal hadith ma'mul ala man awsa bin nahi alaihi shine wanda shi ya wasiya to shine za a mishi azaba din wanda ya wasiya amma wanda bane ce wannan shine zabin sa wala munafata indahum baina hadha alqaid wal qaid al-akhir fi qawli fi qawli fi qabri babu kuma cin karo tsakanin wannan qaidi na yawmul qiyama da kuma qaidin ɗayan qaidin da aka ce fi qabri bal yadhamu ahaduhuma ila al-akhir za a hada su ne a lokaci daya a ce a kabarin za a fara masa za a fara masa azaba in kuma zai kiyama kuma za a masa azaba saboda wannan shi ba wa yuntadu annahu yu'azzabu fi qabrihi sai a sai a fa'idanto natijan cewa ana mishi azaba a kabarinsa wa yawmal qiyama da kuma ran tashin shal qiyama wa hadha bayyana insha Allah ta'ala wannan kuma a bayyana ke in Allah ta'ala ya yarda kaza shi masu cewa wato mu ba mu da ra'ayi sai mun magana ibn taymiya har ba haka bane shafa albani ya sa wa ibn taymiya ana ba ba dole ya zama ra'ayinsa shi ne ita ce daidai ba amma dai ya saba عن نعمان بن بشير آه سنكم أروتي لك نعمان بن بشير قال يتي أقمي على عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة يا سوما سونا ربا مرتي ويا سوما سيدتي أن سوما دشي مو بس يدوم يا سوما أم بمتى بس تيوا wato ya yi farin ciki sai dai an sashi farin ciki surra surra an fahimta hukumi ala abdullahi bin rawaha radiyallahu anhu faja'alat ukhtuhu amra tabki to da ya suma sai aka tsammanin ma ya cika ne sai ya uwarsa amra ta nan da kuka tana cewa wajabala kai cona da wannan kango namu kun gani ko ba daidai ne ba ya wa kaza wa kaza wannan wa wa nuduba ce kai cona wayyo wayyo kaza kaza kaza kaza tu'addidu alaihi tana kiddiga kyawawan aikin da yake masu yanzu kuma gashi baya nan kamar tana shirin yadda cewa yanzu za ta samun wannan ba fa qala hina afaqa lokacin kuma da ya farfado sai ya ce ma qultu shay'an illa qila li biki faɗi komai gare ni ba sai ni ma an ce mu a can din anta kazalika ko anta kazalika a ashe haka kace ashe haka kace malaiku da zargin sa kamar kai ne kaga kaga ana yin wani abu sai kace ashe kai haka kamar ana yin kaza gidanka ya lalace ana masa fada falamma mata lokacin da ya mutu din bayan ya mutu wannan fadar falam tabki alai shi shi da bata masa wannan kukan ba to ashe ka ga wannan kuma yana ƙara taimakon kuma a ibn taymiya kuma cewa wato ta'assub wata ta'allum ne kuma mutum magana yana ƙara taimakon ya kaga shi bai cewa ai Allah azaba ba cewa akai ashe haka kake ana mashi fada da Allah ya ba shi dama kuma ya ƙara dawowa sai ya ce kashi ƙara maka ko ta ƙara ba don ko da aka kawo yamul qiyamah kairin yamul qiyamah shafa albani ya kawo zai iya magana ai ta faɗa ake musu ai ta faɗa ake yi ubangiji kuma yayi ma mutane yayi ma hatta malaiku faɗa ai za su ce yanzu waɗannan ku suke bauta ma zai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka a'a suna dai bautar aljanu kaga faɗa aka musu kuma wani tawajju'i suka yi da radiyya suka samu su ba albacin kamar annabawa ne su ma a tike su a tike su kamar wato annabi isa ne a tike shi ubangiji ya tambaye shi a akwai tawajju'i cewa ana bautansa zai ji wannan tawajjuhi ta'allumi da wata asufin saboda haka idan yu'adabu bima niha alaihi wannan magana sai mutum ya tana da karfi kwarai da gaske wa fil babi ahadith ukhra cikin babin akwai wasu hadisai da zikura fi faqat al atiya insha Allah ta'ala za mu faɗan maka su a wato a fakara masu zuwa nan masu zuwa wato falagara masu zuwa za mu faɗan maka su sai mu tashi ba din إحياء السنة إحياء السنة وإهماد البدع على الشيخ عثمان بن فودي لا بل كمر منا ين منا تيمم عليه البدع في التيمم بدع التيمم بعد وأما ما أحدثه الناس في هذا الباب amma abin da mutane suka girgiro a wannan babi alladhi huwa babu tayammumi wanda shine babin taimama min albida'i shaytan da bid'o'i na shaytan fa min dalika daga ciki tarkuhu ya takallafa alwudu shine yakin taimama din saboda matsanta maka shi dole sai yayi alwala ma'a wujud ma'a wujud darura ash-shar'iyya duk da kuma akwai larura ta shari'a da ta wajabta masa taimama sai yaki taimama din wai shi ya yi kyankyami aini ai kamar wanda za a gan shi ne an ce kai kasar bai aini in ba ta kasar ba na jin daɗi eh kaga wani iya yin tsiya ne kawai da banza da wuce shi ba ya jin daɗi shi kaza kaza kaza kaza an ce ka taimaka ba za ka yi ba ba wanda ya ce ka Allah shi ya ce ka taimaka ba min khawfil mauti duk da akwai tsoron wato mutuwa awal maradi ko tsoron shi lafiya awal abashi ko ishi wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an yace wannan kuma bid'a ce ta haramun ijma'in malamai da annahu ibrarun bin nafsi saboda wannan cutar cutar kai ne ai wa min zalika daga ciki tarku tayammumil junubi shine mai janaba yaki tayammama alfaqidil ma'a wanda ya rasa ruwa hatta ya kharja waqtul waqtul salah sai lokacin sallah ya ya fita wai bare dan bari tukunna sai lokaci ya gani zai samu ko bai samu ba huwa bid'atun muharramatin alal ijma' wannan shi ma ita ma bid'a ce a ba haramtawa ijma'in malamai in ukhrat in ukhrat in ukh ya dadi in ukhirat idan wato aka jinkirta sallah حتى خرج وقتها الضروري هل وقت لو انت يبدا وعلى المشهور ان اخرت حتى خرج المختار فقط دون الضروري المشهور نمذهب shine wato ko da an jiki da sallar muktar sallar ta fita to nan bid'a ce muharrama ko muktarin ba laruri ba kawai ko bai ci maganar sa ko muktarin ne mutum ya ki ya ce shi ba zai taimama ba har sai duk sai shi ba zai taimama ba zai gani zai samu ko bai samu ba to nan bid'a ce muharrama muktarin kawai ko ita muktarin ma ya tsaya sai da alawi ya sallah to balle kuma ce sai alawi wa min zalika daga ciki fi'lu zalika tayammum bi ghairi darura shine mutum ya dinga yin tayammum din ba tare da ruwa shar'iyya ba darura shar'iyya min faqd al ma'i na rasa ruwa aw adam al qudrat ala istimalihi ko kuma rashin samun dama ko iko ya amfani da ruwa wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan kuma bid'a ce wacce take abin haramtawa a ijma'in malamai wa salatu man fa'ala zalika sannan duk wanda yayi haka yayi taimama ba tare da dalili na yin taimama ba batilatun ijma'an ba ta ciyar sallah ce ijma'in malamai wa la yu'addu min al-musallina ba za kuma idda gashi a matsayin wanda ya sallah ba walau afama nasa ko da yayi ya kagarar da mutane ya nuna musu alaman cewa shi sallah yake bi surat salatihim annahu minhum da surar sallar su cewa shi yana daga cikin su to shi da ba sallah yayi ba bal kullu ma yurwa minhu duk abin da ake ruwaitowa min suratul salati na suran sallan manzo Allah la yu'taddu bihi shi ba yadda gashi a cikin wanda yayi wannan aiki da wannan aiki da wannan sunna din wala yusamma salatul li'adami shartiya kuma ba a kira wannan sallan da yayi sallah saboda rashin cika shar'in ta ala jefa tsahara wanda shine tsarki لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا saboda ya kawo wani ka'ida usuliyya fiqhiyya yace shine duk abin da aka rasa shi shari'in da aka rasa shi a shari'a to kamar an rasa shi ne a gani na idama babu shi bal salatu wallati yusalliha haramu bi ijma'i bal salan da yayi babu alwala ba to sallah ne wanda yayi na haramci a ijma'in malamai hatta haka ba'd ulama annahum anna min ar-ridda fi'l as-salati bi ghairi tahara har sashin wasu daga cikin malamai suka ma hikaito cewa yana daga cikin ridda mutum ya sallah ba tare da tsarki ba wannan me yake magana kenan yana magana abin da mai alal ya faɗa yana magana akan abin da mai alal ya faɗa kusan ba ba kowa ne ya gamsu da wannan magana tasa ba yanzu dai ya kawo maka ne dan ka samu akwai wannan magana amma shi ma ba ya gamsu ne ba shi kuma bin fodi amma dai magana fi inganci kamar wanda suka yi mishi inkari wataƙila shi ne abdurrahman al-ahbari akhbari abin da ya gani yana ga cewa galibin masu yin sallah babu alwala ta bokaye ne kuma ya yi ne dan ya wulakanta sallah to wanda yi dan wulakanta sallah ba shi da bace da wanda yi dan ya taka qur'ani yanzu misali da wanda yi kawo zaka wuce wani yaro ya aje qur'ani a kofar kofar daki baka sani ba ka taka ka fita musulunci amma ya boka ya ta taka ya fita musulunci bai fita ba ya fita saboda wulakanta da istighfafa wa imtihana to haka zalika shi ma wanda yayi kin yayi sallah babu alwala boka ne ce ko ajini ce haka to wannan ya kaga shi ya fita musulunci to shi ne shi abin da dalili da yasa shi wataƙila shi mai alaji ce ya faɗa haka amma ba wai dan dalilin abin haka yake a far haka ba yadda ya faɗa sai kice walakin annabi alaihi al-jumhur sai dai abin da galibin malamai suke akai anna fi'la hadha ghayr wudu'in yin yin alula yin sallah ba tare da alula ba ma'siyatun saban Allah ne ya samu fa'iluhu wanda ya aikata haka ne yana da zunubi kaga shi Umar bin Fudi ya sa ba alali kenan wa fil kharaj al-kabir fi mab'ad al-wudu'i ba'da kalam sai mutashi wa sai mutashi Allah kuma da ake malamai takun baya amma wani haka ne kawai sai zai ce kawai duk abin da malamai suka zo sai da shi yanzu ka ce in ka ce duk abin da aka zo da shi sai ake da shi to ba zan yi amfani da tabanna duka ba ahlan ya sa mu ishmawi ishmawi ya sa ba hiya hiya ya sa wa risala a wasu rayi to ya kake sa ayi ka kafa kuje ka halakar da mu ashifa na alqadi yau malam yana ta yi mana magana akan babi da na farko shi ne ta'azimul alil a'la li qadar an-nabi al-mustafa qawlan wa fi'lan yayi muqaddima so zai faɗi babukan da yayi ko babuka ne ko al-bab al-awwal babi na farko fi sana'illahi alaihi inda ubangiji yayi ba annabi sallallahu alaihi wasallama wa izharihi da yanda ya bayyana azima qadarihi ladaihi girman wato darajar manzon Allah a wajensa babin farko kenan al-fasl al-awwal kuma a cikin shi kuma akwai fasul الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء فيما جاء من ذلك مجيء المدح haka ne a cikin abin da ya zo a wannan babi din na wato yabo da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka yi shi Allah ta'ala ya yi shi ya zuzuta shi al-fasl al-thani fasl na biyu fi wasfihi ta'ala lahu bi shahada a yanda ubangiji ya siffanta shi da wato mutum ne mai yin shaida ga al'ummarsa وما يتعلق بهذا أبو لك أنك أنا شيء الناس من الثناء نيبو والكرامة واتو أبو وأنا كرمتي الأميد يا إما مزالة كل يا رشي الفصل الثالث فيما ورد من خطابه إياه موضع الملاطفة والمبرة عند أبن دا يزو أتين قرآني عند مزالة عند الله تعالى عند إما مزالة مغانا زي مش مغانا عند التو تساوى التو تساوى الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره عند الله تعالى يرزقه da girman darajar manzon Allah. Alfasul Khamis fi qasami ta'ala jadduhu lahu a yayin da ubangiji yayi rantsuwa irin ta'ala jadduhu lahu wannan jimla ce itirabiyya jaddu kamar kace ta'ala ne a wurin kai ba kamar ta kamar subhanahu wata'ala kace fi qasami lahu litahaqquqi ko liyuhaqqiqa liyuhaqqiqa haka yazo a naku ko haka yazo a cikin ina zamanin kamar nuska ta ta kaushak ni kuma nan da wasu yace litahaqquqi makanati saboda gazgatuwan matsayin sa'in da wajen Allah ta'ala yanda ya rantse da shi da li yuhaqqiqa ko kuma saboda ya gazgata ya tabbatar da matsayin sa a wajen sa al-fasl sadis fasali na shida fi ma warada min qawli ta'ala fi jihatihi sallallahu alaihi wasallam wadda shafaqati wal ikram shine abin da yazo na maganar ubangiji a janibin manzon Allah wajen wato bigire na makora na wato tausasawa da kuma wato karamawa magana ubangiji yayin da zai kawo magana sa zai kawo shi magana da karamawa da kuma tausawa da kuma jin kai الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره أبونا أبني جباد العبادي أتي لتافنسا مبوائي نجر من درجة مزق الله وشريف منزلته دكما أفكا مطعينسا على الأنبياء أكا النباوة وحظوة رتبته دكما ربو ندرجة عليهم أكنسو الفصل الثامن فصل إلى أكو في إعلام الله تعالى خلقه سنة الشيء دا أبنجي نعم نعم الفصل الثامن الذي تقص في إعلام الله تعالى خلقه أين لو بنجي سنة الشيء دا وتبهل التنسى بصلاتي عليه cewa su yi salati gare shi wa wilayatihi lahu da kuma yanda bi salati alaihi da yanda yake wato yi masa salati shi Allah din wa wilayatihi lahu da yanda yake bunta al'amarin sa wa rafi'i al'azaba bi sababihi da kuma yanda yake daukaka azabar saboda shi saboda annaba sai addu'ansa al-fasl at-tasi na tara fi mata zamanatu sawt al-fath min karamati abu da fatul fath ta kunsa na karamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'jizun sa al-fasl al-ashir fi ma azharahu Allah ta'ala fi kitabihi abu da ubangiji ya bayyanar al-tabu sababu wayi min karamati na karamominsa alaihi a kansa wa makanatu indahu da kuma bijiransa matsayinsa a wajensa shi Allah ta'ala to wannan sun cika kenan ko muka zo sai mu sai mu shiga cikin babi kai tsaye mu canza ne ko gobe shi الشمائل المحمدية لا أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي آه، الترمذي كتوى حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا جميع حديثنا تقص حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن العجلي املاء علينا من كتابه قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هاله زوج خديجه يكنى ابا عبد الله عن ابن عن ابن لابي هاله عن الحسن ابن علي قال سالت خالي هند بن ابي هاله وكان وصافا عن حليه النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا اتعلق بها اتعلق به فقال كان رسول الله فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيفته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أكل العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كف اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيل دنيا في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك wani hadisi kamar da muka faɗi sadin sa wace sati yana da rauni ya rawaitowa daga Sufyan ibn Waki' yana da rauni shi kansa sannan kuma sai Juma'i ibn Umar ibn Abdurrahman al-Ijli sannan kuma hadisin akwai in qita'i Hindu bin Abi Hala amma dai duk da duk da haka kowanne bangare na hadisin kusan malamai sun mashi tamfi musamman ahli sirah wal makazi sun yarda da shi da haka wato wannan yana da itibarat yana da itibarat wanda suke goyon bayansa da yawa sannan kuma haibatun nubuwa kwarjinin annabta tana goyon bayan wannan wani daga cikin wasu abubuwa za ka ji wasu malamai duk da za ka isnadi bai tabbata ba amma sai ka ga sai su ce jirafin nubuwa wa habatin nubuwa tadullu ala sidqi hadhihi riwaya an fahimta ko to abin da yake cewa kana rasulullahi fakhaman mufakhaman manzon Allah mai girma ne shi a karan kansa mufakhaman kuma yayi sa'a kuma mutane na girma ba shi akwai wanda ga yana da girma amma shi ba girma ba shi to shi ne girma ne kuma abin girma bawa ita la ala wajhu ta la ala al-qamari fuskansa tana yin annuri tana annashuwa tana haske ta la ala al-qamari irin annuri da annashuwan wata lailatul badri daren daren wato wato ayyamul ibdar ɗinsa daren wato sha hudunsa aqwala min al-marbu'i manzana idan ka zo ka sami raba'atin min ar-rijal wanda yake tsaka tsakiya shi ba mai tsawo shi ba shi ba gajere ba za ka samu zana shi ya fi shi da hutu shi ya fi tsawo don haka manzana tsawonsa rashin wato tsaka tsakiyarsa ya fi kama da mai tsawo shi wa aqsara min al-mushazzabi amma kuma manzo Allah tsawonsa bai kai wanda yake shambal ba shi al-mushazzab المشذب in aka ce wato shajaratin mushazzab mushazzaba shine wacce take an sassare mata bangarori aka bata kawai kamar wan kamar daya haka ta zama shamban haka ce abin nan azim alhama mazana mai yalban kai ne kansa ba tsute yake ba ba kuma irin dan fare ne wanda ya rinjaye kansa ba a yanda da yake raba atin da dan haka kansa yake amma kansa akwai yalba yalban kai alama ne na wato wannan ba za ka ce katan kai ba nan katan kai mu a Hausa kaga wannan kushe ne suka ce yalwa ya fi rajula sha'ari mutum ne mai saukakken gashi gashi suna sauka idan fara kata a kisato idan tufki kasan suna ɗan toliya haka suna tufkewa a kisato e idan ya yi haka za ka yi zuwa ruwaya ruwaya ce wannan ahsant ya zo a kisato duk ma'anarsa ko daya aqisatahu shine wato duk wani abin da zai zama wato gashin sai zama an raba shi an tufke wani bangare to idan wani lokaci idan zai yi gashin nashi ya raba ya sai tufke din a gefe to manzo Allah faraka ha sai sai ya raba an gashin da yawa kenan in bayan ya aski daga baya dan sai sai daga baya gashin yayi yawan da za a iya wannan rabawa za su iya rabuwa to faraka sai ya raba wa illa ko ba zai yi ba fala ya jawo sha'aruhu shahmata udalaihi to gashin sa dai bai cika wuce wato wajen kullun sa ba idan huwa wafarahu yayin da ya bar shi abdan alwafaran sa a wani lokaci kuma yakan bar shi ma ya dan sauka an gane ko an haran launi ko mutum ne wanda yake mai hasken launi yana da haske maza Allah wasi aljabidi mutum ne mai yalwataccen goshi ba wai ba shi da goshi ne ba yana da goshi amma ba wanda zaka kira shi ka ce wannan faman goshi ba kaga akwai wani mutum wani goshi za ga goshin sa haka ya dan ya dan fito fili ya fito waje to zalla a ya da yarwa ya da fadin goshi alaman cewa manzala ya da cikin halitta azajjal hawajibi manzala ya da tsawon giransa tsawon giransa tsawo giransa siriri ne kuma akwai gashi kuma yana da tsawo shi ne al'azajju azajaj shi ne wato wanda yake gashin har ya ɗanyi wani ɗan baka haka gashin gidan ya dai wani baka haka kamar wani bakan kamar nu'ara kamar wata rara haka to haka haka gashin haka gidan matsala ta yi kuma ya zama wato akwai gashi gashin kuma wato daqiq ya zama wastarha kuma ya zama ya shimfiɗa a wajen goshin nasa shine azajjal hawajib mutum ne mai tsawon mai tsawon gira kuma wanda suke giran kuma akwai gashi amma ba cikus ba kuma ya zama ya ɗai wani da'ira haka ya ɗai wani ɗan awanya haka magushin nasa shi ne azajjal hawadib sawabiga akwai gashin gashin da yawa amma ba cikus ba sai gai da karanin a bakon bai haɗe ba wanda haɗe kun ka kalla ba za ka sa da wannan za ka sa da gashin gira amma kuma ba kuma bai haɗe ba akwai ɗan wani abu da yi kamar kamar ya raba haka tsakani haka za ka gan shi haka fi gaira karan bainan kuma tsakanin gidan gashin gidan nashi guda biyu akwai irkun wata jijiya yudirrihul ghadab wanda ana ganin jijiyan ta fito wato fushi in ya fushi to fushi na motsa wannan jijiyan jijiyan ta fito kuma za Allah misali an an an wato kita alfarman Allah in ya fushi kusan shi fushin sa in an kita alfarman Allah to to idan ya fushi yana cewa yana cewa ya yi fushi shine an ya fushi sai a ga wannan wannan jijiyar ta ta ta fito ai yudarribu al-ghadab ai yuharrikuhu al-ghadab aqnal irnaini wato karan hancinsa karan hanci ne mai tsawo shine aqnal irnaini lahu nurun yana da wani wato kwarjini ya alu wanda yake dabbaita fuskan manzo Allah yahsabuhu shi hancin nasa ma shi ma kuma yana da wani haske wanda yake ya dabbaita wato fuskan manzo Allah yahsabuhu man lam ta'ammalu wanda bai tsaya ya kalle shi da kyau ba zai tsammanin ashamma mutum ne mai karanci ne wanda ya wuce wanda ya wuce misali amma kuma ba haka bane wanda farkon ganin sa sai ka ce mutum ne wanda ke karanci da yawa a ban kaɗa kan ce ga a kana hanci yana da tsawo amma kuma madirici shine ya hasab man lam ta'allamu man lam ta'ammalu ashamma kasal lihya mutum ne mai wato a mai yalwan gemu kasal lihya shine wato yake ya taru sosai gemu sa sahal khaddain mutum ne wanda yake kundu kukin sa kun san kundu kuki ko kumatinsa kumatinsa a baje suke babu tunanin muni sannan kuma bali alfami mutum ne kuma wanda yake bakinsa kuma yana da yalwa ba tsatsut ba ba kuma wanda yake katon baki ba mai yalwa ne haka muflaj al asnani mutum ne wanda yake ubangiji ya mashi wushiriya ya da wushiriya daqiqal masruba mutum ne kuma mai wanda yake gashin gashin wato kirjinsa yana da yana da gasu wanda suke wato karana ka anna unuqahu jidu dumiya kai ka ce in ka kalla kyawun wuyan manzon Allah wajen haske kai ka ce wato irin abin da ake samuwa ne a yi yara 'yan tsana da shi jidin a duniya ce da tsana to yana abu ne mai kyau suke zama kaman kaman wato abin aji na giwa da sauransu sai abin yi haske wurin haka sosai to sai a zo a zauna sai a yi tsana da shi to sai zai ce cewa yanda yake zaka yana kyalli kamar abin da kuka sani na wannan wani ba maza yana kamata magana da wai gunki bane a'a yana kamata wajen haske fi safa'il kibbati wajen wato garai garai din da kyalli kai ka ce wato azurfa ne in ka kalla wato wuyan manzon Allah mu'tadilu mutum ne wanda yake majirici mu'tadilul khalqi halittarsa ubangiji ya yi mishi majirici badinun mutum ne wanda yake jikinsa mai karfi mutabasika kuma a shure ba shi ba sihiri ba kuma shi kuma bai baje ba nama ta mishi yawa muta ma sai kaka yake sai mu tashi a ragowa to kaga wannan ai ka ce ba za ka karba ba dan dan akwai wani in ida'i ai za ka karba domin wannan wannan abin da yake faɗa kusan duk ruwaye suna ba da goyon bayan haka kuma duk a hankalce ma da abin da muka yi istifaba mutawati a sufa mazala kusan haka ne yake sallallahu alaihi wasallam tawasul uqala sau da ka bi wannan ruwayan duk mun karɓe ta نعم وفي الوقلاء لابن حبان البستي شافينا من أول ما ما وجه قال ذاك دا شافينا لماذا تقبل شيء بقى ايه تو لا لا لا ما بدون آه to ni da nawa shafi na shafi shafi na 41 kaga ba kuma lalle in dai wannan zaka duba kuma to ka duba wannan mana amma da gaskiya duk wani abu da ka tamba babu shi ana sai dai wannan baitin wannan baitin da akwai shi ka gani ibn hibban al-busi yana magana akan cewa ilimi taska ne in ba a yada shi ba to ba za a wato ba a samun albarkarsa yace ashad al kuraizi kuraizi ya waƙe ni yace afid al ilma wala tabkhal bihi wa ila ilmika ilman fastafid استفد ما استطعت من علم وكن عالما بالعلم والناس أفد من يفدهم يجزيه الله به وسيغني الله عمن لم يفد ليس من نافس فيه عاجزا وإنما العاجز إنما العاجز man lam yajtahid haka yake daidai wa daida ba canji ko kadan to afid ilma ka fa'idantar da ilimi ka koyar wala ta qalbihi kar ka yarwa da ilimin ka wa ila ilmika ilman fastafid yace zuwa ga ilimin ka akwai wani ilimi da aka kafa irata da shi shine ga yanda kake koyewa zaka saki samun haske akan haske a istafid ma sabata min ilmin ka fa'idantar ka koyar da abin da ka samu dama na ilimi wa kuna aliman bil ilmi kuma ka zama wanda yake ya san ilimi masani ne na ilimi wannan afid kuma wato na naka aliman ko a to ya fi daidai ya fi daidai ya fi daidai na na na ya fi daidai to wa ila ilmika fa amalan ne ko ko ilman wa ila ilmika amalan ne alaman ko ilman ilman eh wa ila wa ila ilmika alaman ilman fastafid ko amalan fastafid zai yi nufin wa ila ilmika amalan fastafid zai yi nufin wa ila ilmika ilman fastafid istafid masa ba ta min ilmin ka fa'idantar da abin da ka samu dama na ilimi wa kunna amilan ka zama mai aiki bil ilmi da ilimi wannasa mutane kuma asid ka koya musu karatu ka kayar musu ruwa man yufidhum duk wanda yake fa'idantar da mutane duk wanda ke fa'idantar da mutane yajzihi Allahu bi Allah ta'ala zai saka ka mushi saboda nan abin da yake na ilimi na ba su ilimi wa sayyidullahu kuma da sannu ubangiji zai wadatu amman lam yufid gabarin wanda yake koyar da ilimi ya tsaya ya san ilimi koyar da su Allah zai wadace daga barin shi ya mutu ko ba za a yi kuka saboda mutuwarsa ba laisa man nafasa fihi ba wanda ya yi wa rigegeniya wajen neman ilimi ba a kira shi ajiza a matsayin wanda ya ga gaza ko da ya je yana ya ta neman ilimi har ya mutu haka bai ilimin ba ko bai koyar ba tunda bai kai ya koyar din ba to wannan ba a kira shi wanda ya gajiya innamal ajizu gajiyayye man lam yashai shine wanda yake kokari wajen neman ilimin ko yake kokari wajen koyarwa wannan shine gajiyayye wannan daga baku da shi na gaba hadathana Muhammad ibn Wa'ad shi Muhammad ibn Ma'ad al-Ambari قال حدثنا احمد ابن عبد الله الكرياناني وانا وانا ضعيف ne متروك ما واتسيني قال حدثنا احمد ابن حنبل يجي عمرو بن حنبل يا باب الابادي يا يا باب حديثي قال حدثنا ابن السماك قال كم من الاشياء اذا لم ينفع لم يضر da yawa nawa nawa ake da shi abubuwa wanda suke idan ba su amfanar mata ba su cutar ba sai ce wala ilmu idan lam yanfa barra to amma kaga shi ilimi idan bai maka amfani ba to cutar da kai zai yi kai abu ɗinka na mai malami inda ubangiji zai tambaye ka ni'imar da ya maka in ma su Allah yamma idan anin na'im za a tambaye ka akan ni'imar ilimi da ubangiji ya maka ka koyar ko baka koyar ba akwai abin da amma idan baka in baka shi shi akwai abin da shi bai idan bai amfani da kai ba to kuma zai cutar da kai ba to amma shi ilimi baya cikin baya cikin wannan ilimi kawai ka ba da shi in ka koya ka ba da shi amma kar ka koyar da abin da baka sani ba ko tsabar san ko sai ka koyar abin da ba mutum bai sani ba kamar jamilu ke yi can dan dutsen shidda a wannan kaga zanganci yake yi shi dan ci kawai yake yi wannan ibn ibn hadathana muhammad ibn yusuf ibn maqal al-firabra al-firabdi kenan قال حدثنا احمد ابن عبد الله ابن احمد بن شبويه قال حدثنا الفيض الفيض ابن الفضل الكوفي بن غانم وليد بن الفيض ابن الفضل قال حدثنا مسعر ابن كدام ابن ظهير ابن من بني البكاء البكائي misali ibn kidam yana daga cikin manyan malamai ya yake a wajen sa sauri da su shari'a ibn abdullahi ibn abi abdullahi al-qadi kusan ka a shekaru yana kusa da su ibn abu hanifa to amma dai sun tare da malamai da dama akwai na abin da ya hada su a ƙarshen rayuwa na abin da aka tuhumce shi da shi wanda wasu cikin malamai suke cewa ma abin bai kai da haka ba amma dai su a da sauri sun tsaurace mishi saboda wanda saboda abin da ake ganin ya fara ya fara da bid'a amma ne babban malami ne Misar ibn Kidam ana cewa mushaf ne shi wace mushaf da ake nufi saboda baya kuskure ba yanda zai gaya baka hadisi shi baya kuskure Allah kore mana wannan Misar ibn Kidam baya kuskure shi mushaf ne mushaf shine wato wanda shi da abin da baka na hadisi to ba a samu wato wani albatul min bayni yadayhi شيل مسعر ابن كدام عن القاسم ابن عبد الرحمن لقى القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه لقى بابا شيل عبد الرحمن عن جدي لقى كان شيل عبد الله بن مسعود ابن مسعود قال يتي كل العلم رعاه كوكسن شي ما سكيا علمي ولا تكونوا رواة كركم ما كوي ما سرويتو علمي كوي كوي باكو باكو كيا شي فإنه قد يرعى ولا يروى أنا إيه كيا علمي بس هذا أن ولا ير ولا ي... kai ba ku da shi ko na kada yi babu faƙar yi ru'a wa la yi ru'a ana iya kiyaye ilimi ba ba tare da an roce shi ba faƙar yi ru'a wa la yi ru'a ana kuma yi ruwayin ilimi kuma ba tare da an kiyaye shi ba da haka ku ku zama makiyayin ilimi kuna kiyaye ilimi kiyayen ilimi shine ku zama ba wai ku taƙaita a ruwaya da a ruwaya ba a'a ku dinga koya wa mutane ma'anar ma'anar shi wannan shine kunu lil ilmi ru'a حدثنا احمد بن مضر الرباطي بمرو قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا قال سمعت ابي يقول سالت سال ابو خراش ابو خراش كان بابن المبارك بن مسيسه الله بن المبارك هنا يا ابا عبد الرحمن يا ابو عبد الرحمن الى متى تكتب الحديث وي حزوا ايش ذاك دينا ذاك ربط حديثي ne kadena daga lokacin قال تتي لعل الحرف الذي انتفع به yace to ai bai yi wa harafi ɗaya da zan amfana da shi lam aktubuhu ba'd bar da na rubuta ba da haka shi mai babu abin haka aiki wato ai wai da haka dinga rubuta hadisin nan to ina har zuwa lokacin zan zan mutu haka neman ilimi ke ba ku daina neman ilimi ba a daina neman ilimi a sai dai akwai lokacin da zaka san cewa dai yanzu ka tsara ilimin da ya kamata ka tabbata a waje guda amma kuma ka ci gaba da istiqla'i kana dubban manganin malamai suna ƙara koya maka a haka din da haka amma duk wanda yace shi ya riga ya girma neman ilimi to wannan kaga shi bai san abin da yake ba bisa abin da yake ba haka zalika wanda ya ce shi duk duniya ba wanda ya fa'idatar da shi jiya jiya muna tattaunawa da da cikin yan uwa sun sun ko ba sun tambaye ni ba tambaya aka mun haka na faɗa da ba da fataman su amma daga ciki mun haɗa su kuma suna cewa ai duk ba wanda ya isa ya fa'idatar da su na ji ban ji daɗi ba alama cewa mutum bai san karatu ba wanda ya fi maka wannan magana ka ce babu wanda ya isa to kaga ku kuma dan abu da ka sani kai me ka sani haka abin bai yi min daɗi ba yadda yadda aka yi abin to mu bashi ana ko wannan shi ma ba ku da shi bari abin nan hadathana muhammad ibn yaqub al-qadim bil ahwas قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا النعمان بن شبل قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن شبل ماشي lokacin da aka bai gude ba ko to za ku insha Allah amma ka zo wannan ya ishe mu sati mai zuwa mun gama babin kenan mun gama babin insha Allah to ai mun kanta komai da komai ko to masha Allah abin da kanta da Allah ba mu lada abin da mu kushe da Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh